الله الذي فائدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شاهد قوة جماد الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da lafiya idan ba manta ba muna cikin littafin mu na alwajir da yake sunna wal kitab al aziz na babban malami dr abdul azim badawi rahimahullahu ta'ala inda muka tsaya darasi na saba'in da hudu ko za mu tashi darasi na saba'in da biyar kuma muna cikin kitabun nika inda mala ya koro mana bayanai a baya waɗanda wato za su amfanar da mu yi mana bayani akan yadda ake kudu ba ta neman aure ko kuma an zo daura aure irin kudu ba kudu ba hada da ake yi sannan mala ya zo ya gaya mana an so cewa a yi wa a taya mutum murna yayin da ya aure to a nan ne har ya koro mana abubuwa daban-daban a ciki to daga nan za mu tashi inda ma da yake mata yi ta habbul bina yaushe ake so a tare bayan an daura aure yaushe ake so kuma a tare an aisha radiyallahu anha an karbo daga ana da Allah ya kara mata yadda qalat tace Sale take cewa ta zawaje ni Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo jira da abin da Allah tabbata a gare shi ya aure ni bi Shawwal a cikin watan Shawwal wata na goma kenan ko idan faro yi daga kan Muharram to annabi alaihi salatu wasallam ya aure na Aisha a watan Shawwal sannan wa banani fi Shawwal sannan ya tare da ni a watan Shawwal وأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني وجد أتم ما تن النبي عليه الصلاة والسلام تفكر من matsayi a gurin da fiye da tambaya ne mutum da annabi ya fitar da kuma ga lokacin da ya tare da ita kamar yadda an yi buwa baka an tabbatar da cewa annabi alaihi salatu wasalam ya auri nana aisha tana shekara shida da watanni ko bakwai sabanin ya zo ne saboda kawai bambancin mutane kamar yadda ɗan masu misali ma zai aure biyar zuwa sama kaga a proclamation za a ce zan zama ya zama goma to irin wannan ne kawai bambancin da shida da wata shida da wata bakwai wasu sun suka zo sai su gaba ɗaya su zubar da shidan kawai sai shekara shida bakwai kuma aka zo suna magana ne akan kawai a proclamation shi kenan ba wani jin kawo shekara ce da gobe kai amma shekara ta da ta yi to gaba ɗaya da ɗaura auren an yi muwafaka a kan cewa an ɗaura aure ne a wajen shawwal darewar da ma a wajen shawwal na na ga ta ce kuma kun ga na kowa girman matsayi a gurinsa wa kana tastahibu an yadkhula nisaa'u wa bi shawwal to daga nan sai ta zanto tana son duk matan da za a auren dai suna da alaka da ita a auren da su a wajen shawwal saboda kwaɗayin abin da suna annabi ya musanta an tambaya annaba ne da zuwa islam a cikin wato mutane wa ka mutu yake aisha wa min ar-rijali fa wa cikin mazaje ne yake abuha mahaifin da tun da annabi ya musanta kuma ita ne ya dace wani aure da ake wani to sai take kwaɗayi duk wanda za a auren a ɗan uwan ta yayye ko ganne ko kuma dangi a auren da ita a wajen shawwal kaga ku kalli garba a sama cewa yustahabbu ko mata yustahabbul bila ba wani wanda da ya haramta a daura aure ba mu a ta wanda mu a kitabu da wani za ku iya tunawa shekarun baya da muka biya a ta kan ba wata raja da wani lokaci da aka yi annabi alaihi salatu wasallam ya ya ya haramta wannan ya rufe kawai wannan mustahabbi ne ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki shikenan idan kai zaka samu lada da wannan niyyar idan baka yi wa wanda zai tuhume ka amma wajen rajab ba magana cewa an ya wuri a rajab za a samu matsala kaza a ko kaga annabi alaihi salatu wasallam ya kure wannan to sai ce wa kanat tattahibu an yadkhula nisa'uha fi shawwal ta kasance tana so wato an yadkhula nisa'uha a rika shiga da mata wato duk sauran mata yan uwanta da suke da alaka da su a tare da su a watan shawwal ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala ala zawjati to me ake so mutum ya yi idan ya shiga gurin iyalinsa an daura aure yanzu kun ga abin da yake da yake wanda har za a zuci gidan ka yanzu ta gaya ma daki da shi ma yadda za ka to an daura aure yaya mutum zai yi idan zai an daura aure jiya ko shekaran jiya za a kawo ta yau idan zai tare a cikin gidan me ake so ya fara yi idan ya shiga gurin iyalinsa yudda habbu lahu an yuladifa an so da ya tausasa mata domin wata kila daga Maiduguri aka saba ita idan zuwa ya yi can ya sunan gurin nan na Taraba garin kudaden nan da ke zuwa Mambila Mambila misali in zuwa ya Mambila ya sauko ta gaba ɗaya duk da shekara biyu ko biyar wata mata gari yayin ta misali can daura da Kamaru to saboda haka an yi ladi ba ya kyauta sabon ce gane cewa shi ne mahaifinta yanzu kuma mijinta kai ko da daga dan abun da aka kawo ba ita zuwa nan sai ka kalli wannan domin ta canza environment ballantana kuma wanda ya dauko ta daga asal madina ko da wannan shi ne to sai ce um ko akwai mai da abun da au to kuma gagan kawai ka ji wa za ka yi wannan to zai zai ka an yi kaddima ilai hashe an yi na shara kamar wato mai gabatar mata da wani abu na sha wannan yana ɗaya daga cikin wasu ta shi ne ake zuwa a ciwo L&Z ko L&Z da ire-iren su zaga ba to mutum ya samu akwai mai zikari akwai mara zikari dalili ɗaya daga cikin waɗannan mafiya yawancin amare da angwaye ba sa cin abinci an fahimta da kyau ko saboda haka ba ka cin abinci suna buƙatar wannan abu kuma idan mutum murna ta yi mai yawa za ku kai koyi wannan shi ne dalili haka idan wasu abubuwa suka sha kan mutum shi ma koyi ne haka in damuwa ta damu mutum shi ma za ka yana koyi shi sa ne rashin lafiya ta kama mutum a wani yanayi to amma daga lokacin da aka ɗaura aure ko aka yi bayan an samu nutsuwa ka kama da wani abu ko irin su ice cream ko wannan abubuwan da suke masu dan ruwa ruwa lufi to za ka zai iya ci ko zai iya sha a daidai wannan gaba to kaga wannan mun sabo shi ne tun daga annabi alaihi salatu wasalam wanda za mu zo mu ji nan gaba cewa a wannan marhalar shi ne wato a wannan marhalar shi ne ana buƙatar kyautatawa shi ne a kawo wani abu wanda yake na ruwa-ruwa لحديث أسماء بنت يزيد saboda hadisin asma'u wa na'awihi da makamancin sa kaga shine zai shigo ne awwan da kake gani anan ne suka za su shigo ko wani abu da ya kama da wani abin da wato ake iya biya al'adam kawai a je a ciyo shi shine wa na'awihi da hadisi asma'u bin yazid saboda hadisin asma'u yar yazid kana take cewa ni kayyantu a ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kintsawa annabi alaihi salatu wasalam da na aisha ko na jinna na na aisha saboda annabi alaihi salatu wasalam ita ta kiriya ta tun mace ta sannan na tafi gurin sa fa da'awtuhu na kirawo shi lidil wajha jilwa gine abinda an goyi ke dauka ya bawa amarya shine jilwa saboda abinda zai dauka ya bata shine lidil wajha dan yanzu gana da iyalin sai dan wani abu a hannunsa mai albarka ya miƙa mata shine nake ruwan kenan ai ma yuhdi al arud haka suke bara kamar yadda Fir'aun al ma'bud ya kawo to abinda wato an goze bawa matar da yake kira jilwa waja sai annabi alaihi salatu wasallam ya zo waja da sai ila jambiya ya zauna a jibanta fa ujiya bi usti labani ya ka zo mata akushi kada kun kabiru aka zo mata akushi ko kwarya to ta nono a ciki fa shariba sai annabi alaihi ta ko kace koko sai annabi alaihi salatu wasallam ya dauka ya sha thumma la wala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi alaihi salatu wasallam ya dauka ya bada ita wa ita wato na Aisha fa khafadat ra'saha sai ta sun koyar da kanta wannan abu ne da amare suke sil abu ne mai tushi sai ta sun koyar da kanta ba ku amare da ake gaya mana cewa an rasa hanyar ta ta yi bada ce ta ce nan ne ya ga babu wannan wannan kunyar kenan wai ana tana da ya ce an nan dubu ba an an yi sakin layi sai ta wuce da ita ce nan nan da to saboda haka sai ce to ba kafa da tsada sai ta sun koyar da kanta wadda hayat kunya ta kamala qalat asma ya asma ta ce asma mai ruwa ya ta ce ban ta halzuwa sai na kyare da shi ce sai mata ta daka mata zawa ta ce ban ta halzuwa wa qultu laha sai na jira ita khudi min yadi nabi sallallahu alaihi wasallam karbi daga hannun annabi alaihi salatu wasallam kin ga kwadayin albarka take mata ke kalbi ta daka mata zawa kalbi kala sai ta ce ba aka zai ita asma bin jarir ta ce ta karba fa ce in ban ce an ta sha wani abu daga ciki da wajen ta samu mai albarka annabi alaihi salatu wasalam a wata ruwaya za ku ga har sai da cewa shi annabi alaihi salatu wasalam ya dawo ta ki zuwa shi kadai yaji amma ita wato ita na ra'ayi akwai ɗan mata da suka rana to wannan ɗan matan da suka kawo da sai annabi alaihi salatu wasalam da ya wato sai ba su wasu kace bayan da Aisha ta ja aka rubuce aka bi ba sai kace a sun goyi irin abun nan na kunya a su wa tsaya cewa sai an yi biyan baki ba ai darajin mutunci yana da jin kunya misali kai ta jin ba na tsakanin bangaren abokan ango da abokan kawayen amarya a ta abubuwa akwai wai wanda suka je ma suka dau angon saurga shi akan su dai a gurin amare na zaune da amarya na zaune da kawayen to annabi alaihi salatu wasalam da ya tashi zuwa ba laifi bane a raka ta amma da an ce ko bar gida kake har za ta rako bai yi wa bai na shine kawai sai na gode Allah ya kaga da alheri kaza amma gowa ya ku gida na gode da sassafe kai musu dai ka ce ka gode da gajiyar da suke shi kenan bane in bari in ka ga dama ka kira amma wallahi shiga gidan da ake ana wannan zai na rashin mutunci yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke fara a wani littafi ina duba shi yana ɗaya daga cikin abin da yake fita da Allah cewa lokacin da mutum zai tare ya to kana ubangiji madaukakin sarki na abubuwan sako bayan bidi mace ne kun ka gode man zuwa ne in shekar su la azidan nabu sai a je a zauna a samu wasu marasa kunya da tare da mutum an kai shi karfe tara da rabi ba za a fito waje sha ɗaya wai ana ta baki ne tsakanin kawayen amarya da kawayen abokan ango a nan za a yi ta maganganu na rashin mutunci da eh ya yi wurin ba ko to wallahi akwai akwai lokaci akwai an gwada ta maganganu sai da ya yi ya fito sai da ya fita ta wallahi ya fito yana ta maganganu duk sun yi fitowa sun daura wallahi sai da ya fito ya ce wannan wanda ya zama da kaza kaza kaza yi ta faɗa to saboda haka wannan yana ɗaya da abubuwan da shari'a in kana so auren kai albarka to karka tsokana Allah a wannan gurin kaga annabi alaihi salatu wasallam shi kare aka ce yaji bayan ya shiga yana shiga kawai amarya shi ne a lokacin da ya dauko nonon ya basu sai suka ce a dungu sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce a ku karba yace ko hada yanzu ga ga wato ga ƙarya ga gayuwa kar ku hada biyu annabi ya ce ga ƙarya ga yunwa kar ku hada biyu saboda haka wannan shi ake bukata cewa an gwaye ki kula da kyau in ma za ku yi rakiyar ku yi ta shari'a ko kawai abokan ango a yi ta shari'a ba ruwanka da al'ada albarka kake nema da zarar fa yanzu ai duk wani ango da ya tashi biyar da tarewa ta fi uku kai je kai hira ne zai gaya ma akwai abubuwan da da ya sani ba ba an yi da zai kuma yanzu ko da ya wallahi da shi ga hira ne zai gaya ma da ya san ko abubuwan ai kawai kaza ne sai ya fara kawo ma dabaru yi da ake za a samu mutanen kirki da za su makale wa abu da tafi su dage jikin akan abubuwa na alkai ko zai dawo shi a lokacin daga baya zai gane mazoyan da ne da kirki wata ta hana shi kama ribiyar senta dubu ɗari biyar ba zari yi tana gani ko ɗari biyu da hamsin in ma da kuɗin ne ta hana shi kama ribiyar senta miliyan ɗaya da wani abu sun ƙere ne ce sam ba zai yi ba in ya kawo gudun su ɓaci irin wannan misali saboda haka wayannan su ne abubuwan da ya kamata annabi alaihi salatu wassalam ya nusar da mu akan wato wannan cewa ga yadda ya aiwatar tsakanin da dawa na da Aisha to bayan wannan an kawo mata wani abu da take bukata sai ce wayan baji an ya ba ya lahu ala muqaddimati ra'siha an so ya tsora hannunsa a goshinta shine muqaddimati ra'siha ya tsora hannunsa a goshinta kaga wannan ana magana tsakanin shi da ita ko wato iyayen da suka tafi ko kakannin da suka ya tsora hannunsa a goshinta wa yusammi Allah ta'ala ya ambaci Allah ya ce bismillah wa yad'u bil baraka yayi mata addu'a albarka cewa Allah ya sa mata albarka a rayuwar da yanzu ta baro gidan su ta dawo karkashin sa yayi wannan addu'a wa yaqulu ma ja'a fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa abin da ya zo cikin faɗin annabi alaihi salatu wasallam idan ta zawwaja ahadukum imra'atan idan ɗayan ku ya auri wata mace bin nakira ko ta irin mace ya aura a wijjara qadiman ko kuma ya biyo bawa ko baiwa ko ya biyo babur ko keke ko mota ko waya ko ma da yi kafiya sabo to duk wannan addu'a ta shiga da ake yi wanda ya kuzi na su yake ha idan mota ta ji ne dora hannunsa a bayan kan mota babur kuma a kan tilti ko a daidai kan haka ke gaba haka waya yanzu in ya rike ta a kwalin ko ya fito da ita ya rike duk abin da ka ka rike ma wannan kasha ka sha mamaki zai ga abin ka yana wato tafiya ba lalacewa ne ba kai za ka gudu duk wanda yake da irin rariya hannun nan da za ka yana da rariya hannu komai ya ya ya lalace duk abin da kake ka rike ma wannan addu'a ka gani wallahi zai zauna lafiya kalau da shi kwarai kuwa na ko da na jiyar da jiyarwa ne mutane duk da cewa wato na jiyar da jiyarwa kai ai zai amfani ne a wurin ka wazi da ba har ya rabu da wurin ka ko da na jiyar da jiyarwa ne ka jiyo kuma Allah zai sa albarka a kullum za ka ribar da za ka samu za ka yi amfani da ita hanya mai kyau ko shi ne tunda aiki ya kai to ko kake Allah ya sa ma albarka ba za ka ji addu'a za ka gane cewa ko da na jiyar da jiyarwa din ne to sai yake annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda ya auro mai ko ya siyo bawa ko baiwa ko ya je mota ko keke ko wani abun amfani wani akun bi na fiye da ya rike saman abun ko ya rike abun zai je dunkule shi kamar wannan abun kaga ai wata kai wayar girma ba amma ne tsada ce misali ba wai maganar girma ake ko ganda ba abun amfani ka kawai zai ka rike shi in ka ga dama ka dan dafa shi sai kai to sai ce wani sannin laha ya ambaci Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wanda ya da'u bil baraka ya roƙa mata albarka kuma mun sha faɗa albarka shine wato Allah ya kauda matsalolin abu kowa a shigo nan yanzu a bai shi rago idan Allah yana so in Allah yana so ya samu albarka shine ya kawar ma da matsalolin da za su kauda kudin a hannun sa rasa shine albarka ba wai in ji mulmula ba a'a ba ma matsalar da za a kai ta ba kana fita ba a ce babur din ka ba ni ya ji wannan kudin hadda kari misali albarka shi ne Allah ya tsare ma matsalar kudi ba wai yawan kudi ba dan wani suna kasa ta bambancewa ba yawan kudi ne albarka ba a'a kauda matsaloli ga shi nan za ka mutum ya tara billions of naira amma ko kuma millions of naira amma za ka yi duk wata sai ya ji an mata ya lissu ko kullum sai amma allura ta kaza ko ta bacci baya iya bacci to saboda haka albarka wato wannan shi yake bukata Allah ya kawar ma da matsaloli to sai yake annabi alaihi salatu wasallam yake wanda yi wannan wani yakun ya ce Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi kaga nan in dalilin nan kuma ta ce namiji ne Allahumma inni a'udhu bika min khairihi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma jabaltahu alayhi وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه فقط يا أبنجدي إني أسألك أن أروقك من خيرها الهير wannan baiwa Allah alherin wannan nan da zan babun din nan shi nan wayan nan ko ma me da kajiya raƙumi ne dabba ce ko me kajiyo to ka roki alherin sa wa khairi ma jabalta ha alayhi da alherin da kai wannan awariyar ta ba kan ai tana da zata alherin da Allah haka ya halitta ne to Allah madaukakin sarki ina roƙon ka ka hada ni da wannan alkhairi wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsari da a gare ka ya ubangiji daga sharrin da domin tana da اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ko ko kuma min shururi an kusina muna da shi kowa yana da shirin a kansa saboda shirin na zan ya tashi ma lokacin shi kansa sai wa kansa siya kwarai kuwa shi da annaba ne da rabbi wasalam yake neman sani da wannan min shururi an kusina wa min sayyiati a'malina to saboda haka ya kula da wannan kwarai da gaske cewa to za ka roƙi alkhairin da ka zo da shi da wanda Allah ya gine da shi ina da kana neman tsari daga sharrin da da sharrin da aka gine da da shi a kai wanda tana da shi na da ne zaman kansa amma wajibi ne ka wayar wa da iyalin kai misali ka kafo da kai daga wani gurin ko kuma a cikin birni ne amma ba ta da orientation akan wannan kana da maka da wani lafiya lafiya lafiya in ba ta sani ba dan da yawa za ga rashin wurare ne a irin wannan na taba faɗa wani karatu akwai wanda nan dani ya taba zuwa da ya taba mana complain shekarun baya cewa da aka yi magana cewa annabi alaihi salatu wasalam ba za ka yi lalla ka tsira wa sai ka dan da kai ya an dawo a ji cewa duk wanda ya tashi sallar dare sai da shi ya da zai dai sai za a rubuta zumin zakirin Allah ka tsira wa sai ka shi ga misali kawai da ya tashi da shi amarya ba sai ya ba mata ruwa tana barka da Allah ya isa. Shi ne ruwa na wanda wata nan yana kumfulin, yana gaya mun zirki ce wanda ai kuskuren naka ne. Kuskuren naka ne. Saboda haka komai ana yin sa ne wato wato bil hikmati wal maw'izati al hasana. Bata sani ne yanzu idan ka kawo ta ba kauye ya ce ko ma ya binnin ce ba dan kauye shi ne kawai da mai karatu. Bata san wannan abun ba ce ka dora masa hannu kada fara kana nuna baki da ce wannan da dadi za mu fara wallahi ba kai ba sai za ka yi wada daga zuwa to ka wayar mata da kai cewa ga abin da annabi alaihi salatu wasallam ya koya idan kuma kana zuwa makaranta to kai tsammanin ka san wannan duk da haka shi ma kansa zai iya yiwa wata ran ko in gurbi ne ko kan da wani ladaban wato tariya adabu da babu da ba da ya kawo a dan tattauna ko na minti biyu ne uku zai ba da goma kwarai da gaske cewa mutum ya san me yi wa yustahabbu lahu ma an yusalli ya raka'atayn ma an so ki sallah tare raka'a biyu a tare tsakanin ma'aurata an so ki sallah a sallar nan ba abin da za a biya ba in ka ga dama kai fatiha da suriya da ba duk an gaji ba wataƙila in ka tashi kai fatiha da mudahamman nan ba da ayi ala da rabbi ba su kafe ba ya yi kai in kuma kana so ka yi zura cikakkiya sai ka zabi a kan cikin gajejjerun surori ne fatiha da kowace sura raka a biyu a sallah ai sallah ba wani abu da za ta ce eh sai kuwa Allah in ai da magana da muke in mace san fasara ba ba ko da bayyana kai ko yawa to sai ce li annahu manqul domin an tiro shi ne an salaf daga magabata wa bihi asarani kuma akwai asar guda biyu da yanzu al-awwal na farko an abi sa'id maula abi sa'id an karbo daga abu sa'id dukkan su magabata ne maula bararran bawa ne na abu sa'id alai shi tazawwajtu la ya aure wa ana mamluk al-hali al-hali ina bawa kamar ayi da za mu ji daɗi mai zuwa ayoyin suratul nur ai za ka bawa da karkashin ka ba mutuka ya kai wata gaba ana so ka kai kanka ka aure da shi kwarai kuwa yana cikin wannan abubuwan da ubangiji mana kucin sarki ya hori iyayen gida da wannan to sai ce wa ana mamlukun alhali ina bawa ba da auki na faran yace bayan an mun auren sai na kira wata tawaga mutum uku zuwa tara ba faɗa adadin ba amma na faran ko kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn wa yusarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-quran shine an-nafar wannan mutane wato wani adadi na mutane to na kira wani adadi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahaba annabi alaihi salatu wasallam fihi mubun fihi ibnu mas'ud a cikin sa akwai abdullahi da mas'ud ibnu ummi abdi وابو ذر لابو ذر الجباري وحذيفه ده حذيفه بن اليمان kaga manyan sahabbai kirawo tsari ne wa qimati salati da suka zo bayan an- ya yi auren kawai sai aka bai da sallah qala fa zaba abu zar da ya takaddam sai abu zar ya yi gaba dan yin limanci yana so ya limanci fa kalu sai suka ce ilaika sai suka biyo suka kalli wannan bawan suka ce a'a ka jira ga ya abu zar ba kai ne liman ba zuwa gare ka kai za ka yi limanci kai amu shi ne ilaika kai za ka yi limanci kala je shi a waka zaɗi abin haka ne shi yana ganin gaske bawa ga sun manyan saba na wuce tarihi ne ana rambomi hada ibn mas'ud da annabi ya ce wanda yake zo ya ji qur'ani madarasa madara to ya ji karatu ibn mas'ud ko ya ji ibn mas'ud ala ramma ya koya ba to amma kuma yana nan saboda haka kaduna suka ce kwarai kuwa kai za ka yi limanci kada yake fa taqaddamtu bi sai na shiga gaba wa ana abdul alhali bawa ne ni mamlukun wanda ake mallaka ina roƙo wakili sai ce wa suka ce wa allamuni yace wa allamuni suka koyar da ni dama take din kenan ai haka ake tambayar shi ne dama lokacin da wani abu ya taso kawai ka sa shi yayi ɗalibinka da ka koya ma wani abu ta ce a gaban ka dan ya gwada a ga yayi daidai shi ke nan saboda haka saboda haka suka koyar da shi fakadun suka ce ila da kala alaika ahluka kaga koya ma zai kaga ba zama suka yi aka yi sallar da su ba suka ce idan an kawo ma iyalinka idan an kawo su ba salli raka'atin to kai sallar raka'atin ثم سل الله من خير ما دخل عليها sannan ka roƙi Allah irin alkhairin da ta zo mani shi ne wata addu'a da muka Allahumma ya zaru wa khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi to sai ce wa ta'awwad bihi min sharrihi sannan kuma wato ka nemi tsari wa a gurin ubangiji madaukakin sarki kaga wato da kuma daga sharrin da ta zo ne thumma sha'anuka wa sha'anu ahlika sannan sai ka koma kai al'amuran ka da kuma ka saurari al'amuran iyalinka shi kenan daga nan to sai ji wannan hadisin kamar yadda muka ji wato in kana so ka samu bayani ka koma cikin al-musannaf na ibnu abi shayba da adabu jifaf na babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo shi الثاني نبي عن كثير aka zo daga jakin kare ne da rajulun yuqalu lahu abu harid wani ba Allah ya zo ana cewa da shi abu harid fa qala inni ni tazawwaju daliyata yace na auri wata yarinya shabbatal matashiya dikran budurwa duk karin bayani ne akai ko daliyatan kaga yana zuwa akan budurwa shi ma mun raba kalmomin ne saboda sun haɗu ya auri wata yarinya shabbatan matashiya zikiran budurwa wa inni akafu an tabrukani ina kyamar ina jin tsoron kar ta zo ta rika kyamata da kini Liza, shi kun ga kalmar da na taɓa faɗa kwanaki a nan za ku gane cewa haka take, cewa bara ku ji, cewa wai ni a kafu an shafi rukani ina tsoron kada ta rika kyamata domin mawadda a gidan aure ake da balofin jinta. in za ku iya tuna wata kalma kwanaki da muka faɗa cewa ita soyayya alhubbu a'ibatul qalbiyya ya kamata mu rike wannan a'ibatul qalbi emotion ce kawai yanzu yanzu haka kawai yanzu ina da mata a nan haka kawai a kawai yanzu kawai wanda wani zai take bayani kawai iya bayanin nan da kai yanzu ta fara ganin ka yau din nan bayanin da kai kawai sai ka burge ta a'iba ce wannan bai muhimmi shi kuma mawadda ita kuma mawadda kun gane ko sai suka ce sulukun amali sulukun amali yau da gobe a gidan aure take da malauri a gidan aure ana yi yau da gobe sai ka ga mawadda kauna ke nan sai ka ji shi ne buzanar da muke ta bayarwa kakanninmu da iyayenmu sai ka ga yayi tafiya baya nan amma hutun sa ma ba ta bari ba in an kwana biyu sai ka ji ya ce yau ba abban abban ku ko baban ku yau kwanan da hudu me yasa saboda mawadda tana kaunarsa wannan kaunar kuma ta cikin zuciyarsa shi za zai mata faɗa ba mai ji zai mata tsawa ba mai ji duka saboda mai tana kaunarsa shi kuma idan kana kaunar abu za ka ba ka ganin laifin ba fa so ba ba Romeo uh, Romeo and Juliet ba ba su wannan duk wani abu ne da Romeo and Juliet ai sun tuki mutane tsakani kilomita ake duk wannan ya tsinci amma ba wadda da Allah ya faɗa yi kokari ku samu wannan ba wadda to tana ba za ta dauko ma wuka ba Allah inda ba wadda ba wuka to sai ke cewa wato da Abdullahi kaga kalmar ita ce la yafruq mu'minun mu'mina ko da annabi yake faɗa kada mu'mini ya gabaci mu'mina in kariya min ha khuluqa radiya min ha khuluqan bol radiya min ha aka kada ka rike kyamar mace domin kana zo da iyalinka kaga idan ba ta iya kaza ba kuma wani gurin za ka kaji kadi du goma ne zai gaba ta iya guda uku amma bakwai ta iya to annabi ya ce ni ta bata ba da guda uku dubu bakwai dan ba wata mace da za ka dauko duk iyan da take kaje ta ji kawai wallahi ba za ka wani abu in kaje in ka yi da'awar wani gidan cewa ba ta gidan ta iya kaza to ita kuma da za ka ko wata kabar ba ta iya ba ba ta ta iya shine kawai to shi za a ga ba mu wannan shawara cewa faqala abdullahi sai abdullahi ya ce wanda za a mu faɗa duk da ba adawul mufrad bane cewa an kaji ana karanta bukari an ce abdullahi domin sun kai dari da wani abu amma wanda suka fi fice su ne wannan da ake yawan faɗa a badila ko kuma a wayancan guda wato bakwai ko biyar da ake magana amma suna da yawa abdullahi to an ce abdullahi a bukari kawai ana nufin ibn mas'ud sauran kowane yanzu a faɗi sai an faɗi shi da mahaifi abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin ko ibn abbas ko ibn ibn umar amma ji aka ce abdullahi aka yi shiru to da shi ya ni ibn mas'ud yana nufin ibn mas'ud innal ilfa min Allah shi tabu daga Allah haka zukata ba wa annafa bayna qulubi ko da Allah ya fara cikin suratul Abbas kaga ai tsakanin Audu da Khazraj ba a ga mutunci shekara ɗaya ne da wani abu aka yana faɗa akan kawai faɗan jahiliya Duda zai ta zo ya gani ya ce abuwa wai faɗan nan ne ya ce Allah ya ba babana ne gadon mu shi ma bai san faɗan ne ba sab aka ce wannan rigima amma da Allah ya zo Allah ya ce wa yake ga annabi alaihi salatu wasalam law an faqta ma fi al-ardi jami'a amma annabta da zaka ce da komai na wasu da kai saka hada zukatan su amma Allah ya hada zukatan ya hada zukatan to sai yake wal firka min al-shaytan kyama kuma da ki da kiyayya mutum ya rika kyamar abu to wannan gidan ne yake zuwa ya rika jefa ta shi zai rika kokari ya sabbaba ta domin ba abin da ke zan yi mutu irin ya ga ya ga matsala da kan gaza a gidan sauri. To sai ya ce, an yi kari ha ilaikum dan ya rika wato yi muku ma halallahu da kuma abin da Allah ya halatta mu. Fa idan a tarka idan iyalinka ta zo ba murha an ta salliya wara a kai ka umarce ta ta yi sallah a bayan ka ta yi sallah raka'a biyu a bayan ka ada ba da ku ruwa tana baya kana gaba to haka za a yi sallah to sai ki zara fi ruwayatul ukhra an kara wata ruwaya da ban Ali ibn Mas'ud daga Ibn Mas'ud cewa wa kul kuma ka ce Allahumma barik li fi ahli ga wata ruwaya Allah ka sanya mun wato albarka cikin iyalaina wa barik lahum fiha kai musu albarka su ma cikin iyalina ya ubangi shine fiya Allahumma jama'a bainana ma jama'ata bi khairi ya ubangiji ka hada tsakanin mu irin hada wanda za ka yi ta alkhairi Allah ka hada tsakanin mu da alkhairi shi ma'ana wa farik bainana ko kuma Allahumma jama'a bainana Allah ka hada tsakanin mu bi khairi da alkhairi ma jama'ata mutukar ka hada mu mutukar wato muna zaune tare Allah ka sanya mu ta zama cikin alkhairi sannan kuma wa farik bainana ya ubangiji in ka tashi raba mu shi ne abin da zaka fara kawowa na farko ba wai rabuwa ta saki ba rabuwa ta mutuwa wa hiya tabaraka yubillahu kullu min sa'ati to rabuwar ta yi ma sai ka ka da biyu in an samu rabuwar aure wanda tausayi ya faru to Allah ka samu rabuwa ta alkai ba ba ba ba a rabu hannu wato riga a hannun riga hannun riga a hannu ba irin wannan ba ko dutse a hannun riga ko to ba irin ka ba to ka haka irin wannan rabuwar ai akwai matsala to dai yake wa bari baina na idan fararta ila kai Allah ka raba tsakanin mu idan ka tashi raba mu ta hanyar ɗaya daga mutuwa ko shi ko ita domin ana sa ran sun sun rabu za ta hada ina a aljanna mun karba ta kara aure ba ko bai kara ba ta kara auren wani ba shi ko ya kara auren wani bai da matsala ita ce ta kara auren wani to mutum da zai karshe shi ne in da ya jira aljanna shi ne mutum ko me yi in ya shiga aljanna wancan shi ne mutum abu darda yana da matarsa duka ummul darda sunan ummul darda din al-kubra ta riga ki mutuwa to ita ummul darda din kubra ita al-kubra din ka ga ni ko asali baiwa ce a gidan shi abu da zai yi koya mata karatu ta hada da qur'ani a hannunsa to to da nagartarta ita babbar da zuwa zuwa din ne gyara ta ce ya kamata ka aure yayi kenan wasu ba da suke kafin ma da rantsa gyara ga wannan nagartarta ya da ka zauna da ita sai yan kanta wannan na mutuwa ko sai aure ta to ba su ji ba kuma ga ta budurwa matashiya sai Allah ya sa wato rashin lafiyar ajali ya zo masa to yana kwance sai ya ga irin wato saboda nagartar ta zama babban malama shi ya koyar da ita yake ta kallon ta yana ta tunanin cewa yanzu shi kenan za mu rabu sai take cewa za a za mu haɗu a yace ina ita ai dai kika kuma aure ba tare da ma'ado domin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wato duk mijin ki na karshe in yayi nagarta shi ne miji sai ta ce to ne ba alƙawarin ba wanda zan aura to shi ne ba aka kai matakin da Muawiya ibn Abi Sufyan a daidai lokacin yana shugaban kasa a zirin mu'minin shugaban duniya na musulmi gaba daya sai aika masa ko sai Muawiya karanta tarihi sa za gani cewa ga yadda yake wato biloniya da Allah ya bashi kuɗi ga kyauta sannan wato sai ya zari ga biyu a rana eh daga kyau akwai ado to saboda haka sai sai aika mata ya jaji a gaya mata yana nan da aure sai ta jaji a gaya mata gaskiya ba za ta iya auren ba ce kuma a gaya mata ba wai dan bai tantance aure yau sai dan sai ka ba shi labarin da wala ta yi wa mijinta alkawari cewa tana so ta zauna da shi a aljanna ma'awiya ce a ji a gaya wanda ta yi zaman da ba kuma saboda wannan maganar alkawarin su da mijinta shi ne ba da suke cewa to wanda ya nuna cewa mijin ki na ƙarshe domin ga ta ƙara tsorawa abu da za ya gaya mata cewa annabi ya gaya mata saboda haka mijin ki na ƙarshe shi ne mijin ki mutum arziki kun ba Allah ko ki aljanna kana mutuwa yanzu ba ta kaza ta ƙara a wucin na gaya mata karka dauka wai zai ka mutu ga gani yawwa ba dole bane ba yawwa ba dole bane ai ba sai aka yi yayi yayi da ruwa duk wanda yanzu kana mutuwa ta ƙara aure ba mun biya ba ma a baya ko ba da ku bane cewa ko ko mutane mun biya da cewa amini ne ne mutane wani zai iya bibiya ta kamar tana gabawa ran da ta gaba ya ba auren ta ai mun biya wannan to musamman kuma yanzu in tana ganin tana da ƙananan shekaru ba ta ma haihuwa ai da ake ga wani yanayi auren shi ne da kai shi za a yi kaga ai yi abubuwa a cikin duba kake ga wanda ya fi shi da kai tun da hanyoyi da yawa yanzu misali wancan da aka yi magana a kan cewa mutum dubu da wani za su shiga aljanna ba tare da hijabi ba ai da yawan mutane kai ka san kana cikin kasani in kana ciwon kai kana iya hakuri sai ka warke to kana iya hakuri da jin ciwon ciki ya fara ko karkare ne ka ba kai yanzu kace ba komai ya warke da kansa ko ciwon hakuri ba zuwa kake a cire ba to amma akwai mutanen da za su yi wannan shi da za ga cikin wanda aka wa alƙawarin ba su da yawa a ta zamanin da aka ba ire-iren zuwa yi Ibrahim bin Hussein ne za a gaya ba saboda har malaiku ne ban sallawa sai shi hokka ke tudin ibnu Mista cewa cewa ya miki ya alƙawa a ta da cikin annabi ya ce ba an tafi wani ya miji aka ji zama kasa bai haku kata saboda wannan ofar ba kowa ne yake jin ta ba to shi ta akwai abubuwan da ayi na alheri da yawa kai ka san ba za ka iya ba sai dai ka nemi wata kofa shi za ko gobin aljanna da yawa Allah ya dace da na'am haka yanzu idan misali wata mutum da ya mutu ta ce ba za ta yi aure ba saboda ba yawa waye ga wata na aljanna shi za a take taratatawa cewa eh kuma yanzu yar ma yadda ake ku abun nan da ɗayan ɗayan cewa ɗayan ba Allah din nan ni goma yake ba Allah ba ai kaga shi in ka ga yake ga aljanna ba hatta ya yi da zaman da zai tafiya sai dai idan ra kuma zai guda ta kofar allura lan wa alqulan ba ne ba wa lan wa alqulan aka laraba in bilal ne ba lan wa alqulan to kawai ga hakura eh eh an gane ku da yabo da ba da wani mutum da ya yi ba wani mutum sun wannan ta biyu ai akwai wani mutum da ya yi wata kauye da ya yi suna nan ne ne ka ba da ya yi masuwa a kan da kawai ai wallahi akwai masuwa da kawai mara wanda ya zo da gane ya yi sura ya yi bayani ko ta ciwar ba aka daura auren ya ai ya kyauta ya ruwan da ni ya kyauta ba zai biye ba ya kyauta to saboda haka wannan shine abin da ba ne yake faɗa a nan cewa babban bainana na ila farakta ila khairi sai ce sannan wani hadisin shi ma wato yana adabu jifaf annai ibn abi shayba ya kawo shi ma in ka koma cikin littafin da wajen lafi na hudu ya bi na dari uku da sha biyu adabu jifaf kuma ya bi na ishirin da uku wayan baki an ya kula hina ya jami'a an so mutum ya faɗa lokacin da zai sadu da iyalin an so ya faɗi wannan wato addu'a lokacin da zai sadu da iyalin to shi ne yake cewa um, bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana bismillah da sunan Allah allahumma jannibna shaytan Allah ka ne zanta mu da shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana ka ne zanta shaytan daga abin da za ka azurta mu qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam yace fa in qudiya bainahuma waladun idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ya hukunta cewa a wannan saduwar shi za a samu ɗa. A wannan saduwar Allah ya kaddara za a samu ɗa, lam ya zo rahu shi kai ɗan abadan. Shi ɗan ba zai taɓa cutar da shi ba har abada. To shi ne malam Muhammad Sani Al-Fawzan a cikin littafinsa Tarbiyyar Aulad ya kawo wata gaba da nake so mu gaya muku wasu rurin da malamai sai guda huɗu a kai. cewa nan ya zo lahu shaitan abada dan wanda za zamu compute akan wannan cewa yake malamai bayanin da suke na farko ga sunan guda hudu cewa annahu la yusallitu alaihi shaitan min ajli barakati tasmiya Allah ba zai dora shi dan akan dan ba yanzu sun idan da yake tasbihi da yaron a cikin rayuwarsa gaba daya saboda albarkar wannan bismillah ne ma'ana ta farko ke na biyu annahu la yusri'uhu shaytan shaitan ba zai wato maki ba zai buge shi bai zanto ya sa mai jin ko barbadiya ko jin ma'ana ta biyu kenan ma'ana ta uku shine annan shaida da la yazuruhu fi badani idan ba zai zai cutar da shi a cikin jikin sa ba ka ji an ce ma ya kanyewar hannu ko kafa ko wani guri a cikin jikin sa ma'ana ta uku kenan ma'ana ta hudu ibnu da yi shine mai magana da hudu yake cewa yahtamilu Allah ya zo rahu fi dinihi aidan magana za ta iya daukar cewa ba zai fitar da shi a addinin ba har yau magana cewa lan ya zo rahu ke dan abadan za ta iya daukar wannan shi za a dawo ne yake wala yake lan ya zo rahu ai lan ya fitinhu an dinihi ila al-kufri cewa ba zai fitilanci mutum ba daga ga addinin zai koma ka kudi ba zai zama dan ba Allah ba ba zai zama atheist ba masu cewa ba Allah ba zai zama ba to da mu ya kawo wannan malan cewa zai dau wannan walaysa almuradu ismatuhu min al'an alma'siya ba ana nufin ba zai sabo ba ku fahimta da kyau ba wai ba zai sabo ba wayannan abubuwan guda hudu su ake magana a kai an gane ko wannan shine abin da shi za ki cewa wal maqsudu abin da ake nufi da wannan shine annallaha yahfazu hadha almawlud Allah zai tsare wannan abu haihuwa min masjid shaytan daga shafar aljanu wa azamu da dudar wata bi barakati hadha dhikr albarkatin wannan zikirin da aka alladhi arshada ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi alaihi salatu wasalam wato yayi nuni akan wanda ya nutsar da mutane a kai cewa idan an zo to shi da wa da yake magana akan yayin da mutum zai mulaba da Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum yayin da mutum zai da iyalin zai fara introduction shine ta hanyar wasanni wannan mulaba da zai yayin wasanni zai yi ko ko sai ya zo saduwa da ita min ba da aula yayin mulaba in ya ga dama ya maimaita ya yi saduwa dan zai iya yiwa wani wajen mulaba ko wasanni kuma ya zai mutu ba zai kuma ba zai kara addu'a ba kun fahimta da ku da yi za a rarraki in yayin wasa domin kada shi ɗan ya taya ka tun daga nan ka kore shi za ka ba za ka manta ba kana cikin nutsuwa da hankalin to wannan shine ma'anonin da malamai suka faɗa akan wannan littafin da na faɗa da tarbiyatul aulad karamin littafi ne kuma ya ka abubuwa masu kyau na Sheikh Salih Al-Fauzan Al-Fauzan to shine yake cewa to ويجوز أن يأتيها في قبولها من أي جهة شاء يا هلتا يزيد وإيالك في قبولها تقبلنا من أي جهة شاء تقول الطنجر يسو يقداما من قلبها تباين لني أو من أمامها كو تقبا لقول الله تعالى ذول بدل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم matan ku gonakin ku ne ba tu harsakum ku zai ce gonakin ku Allah jikin ta yadda ko ta inda Hausa ce ta yadda ko ta inda to shi ne kuskura yawwa ta inda kuskure ta gane ta yadda wato wato kuki kuka ga dama wannan shi ne fassara ta yadda domin ka ce ta inda to har masu saduwa da iyalin ta dubura ka ba su fassara ke to shine mutura ta yadda isa ya zo ya ma ai kai ba shi ta yadda kuka ga dama muku bilatan ta gaba ne au mudbiratan ku ta baya au mudbiratan ku ta baya an jabir wannan ba baya bukatar sharhi saboda akwai gwagware da yawa kawai karatu za a yi sai ta an jabir radiyallahu anhu da gwagware da yara an jabi radiyallahu anhu kala kanat yahudu taqul yahudawa sun kasance suna cewa idza atar rajulun ra'atahu min duburiha idan mutum ya zai ciwo iyalan da ta wato min duburiha ta baya fi qubuliha kuma a gaba ta baya ta ce ga amma a farki to dai da kana walal ahwad dai ta ce wai ana haifan yaro da mutara mai hararakan ki daga idan a wurkili suka wannan wannan wato fahimtar yahudi yahudi to bara ku ji ne faru fa nazala jaya ta zokan ta uku harsul lahum ba tuwa sakum annajidu Allah ya soke magana su a mata yanku wato gonakin ku ne ku zai je gonakin ku ta yadda kuke kuka ga dama wa ibn abbas radiyallahu anhu ba kana kana hada al-hayy min al-ansar aka ce wa'annan alhayi yana ɗaya daga kamar kilan ai karamar kabila kenan ko aka ce to shi ne alhayi wata ya karamar kabila cikin mutanen madina wa mu ahlu watani ma'a hada alhayi min yahudi wa hum ahlu watani da sai suna bautar gumaka shi ne abin da malam Dawud al-Ba'ud ya kawo a shari'in da shari'in littafin Abu Dawud to sai ai sun kasance kanu ya abuduna al-watana qabla al-islam sun kasance suna bautawa al'autan gumaka kafin su musulunta su din to shine ka wa hum ahlu wadani ma hadha al-hayy wato min yahudi wa hum ahlu kitabi duk da cewa wato wannan kilan din suna cikin yahudawa daga cikin wato wa hum ahlu kitabi kuma su ba abota littafi woki an gane tun da duk da cewa wannan kilanin suna cikin yahudawa to suna zaune a garin su a cikin yahudawa suke a zaune su kuma yahudawan ahadu kitabin ne suna da littafi wanne a taura wa kanu yarawna lahum fadlan alaihim su wayannan kilanin wayannan al'ansa lansarawa suna ganin wayannan yahudawa sun bi su saboda sun bi su ne sai suke ɗaukaka ta a kan shi ilimin kan mai da yaro babba ya mai da bawa ɗa saboda gaba da ji mala abdullahi makarantar sani makarantar lum Allah ya masa rahama to kamar da yake kawo a nan to kaga suna da wani asirin suna ganin yahudi din nan sun fi su ilimi domin sun hadda ba hadda da a daura asirin to me ya faru to zai ce wa kanu yarawna lahum fadlan alayhi fil ilmi sun ga kada sai suna ga sun fi su bibi ko saboda sun fi su ilmi wa kanu yabtaduna bi kafirin min jahil kaji duk da sai kada sai suna yawan koyi da mafi yawan ayyukan haka da ba a kowanne za ka gaba ya zuwa makaranta amma da audi ya gaba da biyayi a masallaci ko mai yawan zuwa masallacin ba shi ma zai dauka ya yi kawai shi da sani ba amma ne ɗan kana da zima ta addini yana san addini to da abu da yake yi ne to sai ta koyi da yahudu saboda sun san duk bisu ilimi wa kana min amri ahli kitabi su kuma daga cikin al'amuran su wayannan yahudu din Allah ya azunni da illa ala harfi ba da gaduwa da iyalin su sai da gefe ta gefen kuma da tubabu ba cikin saboda su suna ganin wai ta yaya ma za a bari a yi sarai saboda haka idan za su haɗu iyalin da kayan su a cikin su kawai za su iya saduwa da su ne ta gefen su iya inda za su iya saduwa da su ba za su tuɗe kayan jikin su ba shi ne ala harfin min annabi man ya'budu Allah ala harfin fi yake wa zalika aktaru ma taqulu al-mar'a ga bayanin ne shi ne wai abin da mafi mafi sitirtuwar mace kan kenan tana cikin kayan da saboda kunya وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من علم يصير wato su wannan mutane tun da kaga aure sai yara su shiga tsakanin su ai kawai sai suka aru wannan to kawai sai suka aru wannan dabi'a ta man jana da jana ta wai zama da wannan kanwa shi ke kawo farin kai kawai sai suka ara su ma suke yi to bara ku ji wa kana hadha al-hayy min quraish alhali su kuma wannan kilandin daga cikin ƙurayshawa wannan wannan kilandin wannan mutanen da muka fara su kuma sun kasance yin kira ulan nisa ayu jami ulan nisa ahum ala zuhuri suna saduwa shine ya kira ulan ka kula da kalmar nan ita ce mai dan iskali a ciki suna saduwa da iyalin ala zuhurihim wato fice da karbe zo gaba ya kare ba bayani fice da suke so haka malam ya aure ma'ud ya yi ƙarin bayani cewa ba wani zancen ala harfi su ɗabi'a su ke nan to me faru to gaji nan suna ji ya kawo ma kaga sai yi sharhan munkaran to shi ma ka kula da wannan kalma da kyau an gane ko wato sai malam ya auri ma'bud ya ce suna kaiwa wasu kawo don saduwa da iyalan shine sharhan munkaran bayan tilarabin gare zai fassara ba fassara ba dai zaka yi cewa suna kaiwa matuƙa iya yadda suke so san da iyalin shi ne sharham munkaran suna saduwa da iyalin su ji daɗi da su sharham munkaran saduwa iya kaiwa matuƙa yadda suke so wa yatalazzazuna min hunna to ga bayani ne suna jin daɗi da su muqbilatun suna wato gaba da gaba shi ne yan students ke cewa conventional to so da haka wa mudbiratin ko ta baya wa mutalqiyatin ko arjigine falamma qadimal muhajirun al madina yayin da mutanen maka kuma a cika kunkurai ga suka koma ila madina suka yi hijira tazawaja rajulun minhum imra'atan min al ansar da aka samu auratayya wani mutumin bakurai ne sai a ruwa ta baiwa Allah daga cikin mutanen Madina matan madina za a jira ba ke fa za ba yasna hu biha zalika sai zo garin zazuwa da sai ke zo dau dabi'ar wato yayi yayi mata dabi'a irin yadda suka saba su kuraitawa wajen zazuwa da aure fa an karatu alai da ce wallahi bai isa ba sau وقال suke inna ma kunna nuta ala harfin kun ga zama da wadannan kawa abin da yake yuhu sai mu ana zaduwa da mu ne ala harfin da kayan mu a jikin mu kuma wato ala harfin kawai a jiki a makaifa ta ga yabar haka to kaga to sai sai ne to wato fasna zalika wa illa fasalini ko dai kai haka ko ka yi zance ne ko dai ka yi yadda na faɗa ko ka jade ne kawai kun san sai daga cikin sigogi kenan sai daga cikin sigogi da ake magana cewa da yawa in mutum ne ya sulhu aure akwai abubuwan da in kaga sun kasa gyaruwa to idan matsala ta shafi abin da ya shafi matsalar zamantakewa ta saduwa aure in ba ka da fikihu ba za ka iya sulhu ba idan ka ji ana ta yin rigima an kasa sulhu to an shiga wannan matsala an shiga wannan matsala wato wato za ka yi an gane ko to sai ya ce ba balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wuce ba mu zo nan ba inna ma kunna da ala harbin basna zalika wa illa bashirin bi to bara ku hatta shari'a amruhuma shari'a ga wata kalmar da ita ba ta kun kiyaye domin za ku ganta a manyan littattafan kada karanta sai ce hatta shari'a amruhuma malam ya aure ma'bud yace ai hatta ta fasama wanda shara al'amarin dirgima a wurin an kasa sulhu idan sulhu aure yi wa za ku ga abin zai rika yaduwa kuma to har sai da abin ya yadu abin yi yin mama kuma ya yadu annabi ali sallallahu alaihi wasallam ya ji an an samu matsala tsakanin wasu ma'aun qurata fa balaga zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya samu labarin haka fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da aya li ta'ukum harfun lakum ba'du harfakum al-najidu matayenku gonakinku ne a nan ne wata hujja da ba wata baiwa Allah cewa mijinta yana yawan kwamfular wajen jayi wannan miji to ita wato kamar abin da ake faɗa ita shi fa namiji shi ne mai yarda waye mace duka yarda ne ko duka idan kana so ta yabi namiji ba ta waye ɗin ita ajiya take ko na abin da ka shuka shi yake mutuwa kowa ka ga wanda ya shuka gero ya ce shinkafa ta dace shi ne gonar faɗa ya ce yana da zan bai sa shinkafa ba ta mutuwa ai yana yi wannan sai mu ce wato addununu bununu to saboda haka ba abu ne mun mace saboda ne ba abu ne ita ajiya ta ce ko da yake amma ya fata abin da ka ba ta jira da aji shikenan to saboda haka wannan shine kuma da Allah madaukakin sarki baya so baya da yaya ba ta aiwa zai ba wa ta annabi shu'aib da balan ke gawa da annabi lut sai ba ta mata baya san su ne annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya ba ya waji jamal wa zakkarin salim maza jalla annabi aqub ba haka annabi alaihi salatu wasalam sai ya hada ban maza da mata sannan kuma mi kudu wani biyu wannan bai tafiye da launa da kuna duba za ku gani ya kawo a ciki yace kuma duk sai Allah ya dauke maza ya ban mata la haula wala quwwata illa billah saboda baka san waye ne ba ba amfani ba gaba ɗaya mazan da aka ba annabi alaihi salatu wasalam ne kowa daraja sai Allah ya dauke ba wani jima abawala kaji wani bidiyo lokacin da na karanta gurin alizamun na kana da shi ne amfani da dabai daban-daban ba taɓa gani ba taɓa jin ma wani malami ya faɗi ta wani zai yi a nan a cikin wato littafin cewa da Allah ya ba wa annabi alaihi salatu wasallam maza da mata auri da wuri hun zukuranan wa ina ta sai sai ba mazan kuma duka wane mutum kuma bayan haka sun bi yawa sannan duk aka ɗebe su saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye to sai yace mu ja karatu to sai yace ai wannan bayanan ko kuma adabul jifaf za a ga duk sai da ya kawo asbabun nuzul akan nisabu kuma rasulullahi ai muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin kaga muqbilatin ta gaba wa mudbiratin ko ta baya wa mustalqiyatin ko a rike ne yani bi zalika mawdi alwalad ana nufin gurin da dan zai fito kawai ta nan za a sani wa yarumu alayhi an yadiya habi duburiha ai haramun ne zai yi wa mace ta baya ta dubura da kauri da Allah alaihi wasallam man ada hajizan saboda fada annabi cewa duk wanda ya zai yi wa mai al'ada aw imra'atan tana cikin al'ada a zai yi wata ko kuma wato aw imra'atan bi dubura ko zai yi wa mace ta baya aw kahinan ko je gurin boka ba sadaka hu bima yaqul ya gaskata shi a cikin wanda yake faɗa ba kai ka fara bi ba unzila ala muhammad ya kawo cewa abin da aka saukar wa annabi alaihi salatu wassalam wa yan baki lahu ma an yanwi ya bi nikahi ma alifa ba nafsihi ba an so a gare su cewa diniya da auren su wato aniyar auren su za akan cewa za su yi dan kiffa kamewa wa ihsanahuma wato min alwaqi fiha bima harama Allahu alaihima dai wato katanguwa daga fadawa ji abin da Allah ya haramta fa innahu tukabu mabaga'atuhuma sadaqatan lahumma domin za a rubuta duk gaban su haduwar gaban su ma gaba ɗaya sadaka ne a gare su shine mubaga'atuhuma duk gaban su da za su hada juna gaba ɗaya sadaka ne li hadisi abi dawud radiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah saboda wasu sahabbai daga cikin sahabba annabi alaihi salatu wasallam sun ce wa annabi alaihi salatu wasallam ya ba ikin Allah zahaba ahli dudur bil huzur masu dukiya masu kuɗi sun tafi da lada yusalluna kama na salli suna sallah kamar yadda muke waye su muna kama na su suna azumi kamar yadda muke waye ta saddaku na bi fuduli amwali suna sadaka da rara dukiyar su ba dukiyar su da za su yadda iyalin su a lura ya tsalu na ka ma za yi kula kulin aku yawa saboda haka sai an kula da wannan saboda haka rara ba za a zo a ce mutum kuɗin da zai amfani da shi ba qala aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun annabi ce kuma Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba inna bi kulli tasbihatin sadaqa duk cewa subhanallahi sadaka ne wa bi kulli kabiratin sadaqa cewa Allahu akbar sadaka ne wa bi kulli tahlilatin sadaqa cewa la ilaha illa Allah sadaka ne wa bi kulli tahlilatin sadaqa cewa alhamdulillah sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaqa mutum ya yi umarni da kyakkyawa sadaka ne wa nahyun an munkarin sadaka ya hani da mummuna sadaka ne wa fi mudhi ahadikum sadaka ba an shayi haka wato gaba ɗaya ku lokacin da mutum zai sadu da iyalin da shi ma sadaka ne qalu ya rasulullah ayati ahadu ahaduna shahwatahu yanzu mutum dai ɗayan mu ya zai kiwo shahwata wa yakunu lahu fiha ajrun kuma a bashi lada akai qala sai annabi ya ce ala ara'aytu kubana labari na waza'a fi harami inda zunubi ya ta sanya wannan gabar ta a haramun a kana alaihi wizrun za a baki zunubi ya tambaye su baka kaga amsa ce za a baki sai ce baka zalika idza waza'a bil halal haka nan yayi idan yayi amfani da ita ta wajen hanyar halal kana lahu ajrun za a baki lada abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya zai mana sati mai zuwa sai mu tashi wujubul walima wajibcin yin walima alaikum salam na'am ban ji ba addu'ar haka kwarai kuwa yanzu tun da ya tuno zai ya yi karayi ta kai ba za a hada kai wani tun da ya tuno zai yi karayi wallahu ta na na ban ji ba haka ko da mai aiki ne muka gaya ba ba ma hana a raka shi ba amma an je kofar gida ya ce ya za ka rako wani yi wa wani ko bai ba ko sai sun shiga sun gabe aka kawo dole kai dai sai an shiga dole ai kaga an kure da yawa misali ai wato wannan kawai matsalar da za a samu shi ne in ma an yi ma mazan wa'azi za a je a tattaba mata suna da suke a zama amma da masu faɗa za a gaya musu je ku ji ana jira ku za a ɗebe ku in ba ku tafi zo ba ce za ka yi kan da haka ba duk da ana samun wasu da kan ku da za su yi wallahi ne su fara gida amma dai an samu tsayayyu akwai maza da kabu a kai za a yi maganin wannan yawa alaikum salam haka na na na wato ka kai yanzu ka je ka je kala du'a bada sai da du'a kala sai ka je ta jerin ka je ta alheri to shi ne wannan kofar ake dokewa shi ne problem ne ka kai kai ga rauni ba ke yawa na tsakani da Allah wannan abubuwan da kake faɗa ba duk ba jin ka ba take ba idan nasiha za ka yi bayan an kwana biyu sun tare kwana biyu sai ka je a matsayin ka na abokin an gobe ka ce suna zaune a lokacin sai ka musu nasiha wato yi ita matsala ka gane sai imamu malik idan aka tuje ko ba kawai ta fara zan fadi eh na mm. an haka haka in bai je ba za a fata zai je ba ta musu rage kawai to shi ne ai wato shi shi ne abin da malamin al'adari duk a can yi gida la da adali masu roƙe da kuma hadisin na na'ila da suke cewa kada ka nemi yardar mutane don saba wa Allah kada ka nemi wannan ko da yaushe mutum ya yi ya dage cewa kaza shi ba cikin girmamawa ko a zo a jajjaja a zo a jai ai mun mun san da wanda ya faru da aka zo aka matsa suka dake suka ce zai zo ni kenan suka ce zo a je guri kaza tunda sun dage zai zai da karshe da kan suka ce su ba za su ba da sun dage su wai su kawai wallahi wani ba za su ba kaza wa zai nemo wata makaranta ya ce ku je ku yi wallahi da kan suka hakura ka ce sun ba ba ta to yanzu shi kenan kuma duk da iyalan da 'ya'yansu abin ya wuce kuma na tabbatar da suka zauna da kansu ba ita ba raha za ta san cewa saboda haka da wannan hanyar za a ji amma inda a ce a wannan bangaren gurin haɗawa idan ɗa zai dage ya saba Allah to ba shi kenan ba wato abin da muke ta faɗa mala abba kurakuran da aka yi na baya ba a zo na baya na gaba suke ba a zo na baya su maimaita yawwa to a ce al'auran na baya ne albarka Allah shi ne kawai shi ne amfanin faɗakarwa kada ka yi kada ka yi abin da za ka so ka nuhu ubangiji kada ka yi idan musulai sai a ce ni na yi a matsayina na ke karatun na zo na ziyawa to ba na so ramin da na faɗa kai ba ka faɗa to shi ne hikima.
Yawar abokin abubuwa sai zama shi ne tattara duk abubuwan da za a yi na cikin
na gudun bawa da ake ba eh wane mutum to wallahi kuma albarka zai rika sawa saboda a lokacin dama ana zuwa da yayi wannan ta ga wannan kazarin bai wa sabo yana ji yana jin ta kamar duka domin kawai yanzu ba fara tunanin ba a wajen gini ba dubu ɗari da hamsin ake nina sannan a leban nan kuma akwai ana jira dubu da wani da takwas sannan akwai kaza ya fara wannan tunanin wallahi ji ne kamar duza yake Allah ya kyauta na kuma ai akwai abubuwan da ma malam da biyu ai a dabarance za ka yi misali an zo dama ba ku taɓa maganar abin nan da ita ba kuma dama mai amfani da tauna tun a hira ba ko zan mai yake zan matasa yanzu a hirar ka bata gane ikilaye shi kai kanka bata gama sanin waye kai ba a zuwan ɗan kariya kake zuwa to shi za ta ta yarda da cewa aka tashi wannan kariya za ka yi mata amma duk a hirar ku kuna ta yi da gobe shi da abin da sakuni yake faɗa cewa a fahimci juna amma yanzu aka ce ban dan madarin ne yake labarin madarin ne ke wata kawai in dan ba da lokaci wallahi rabban ta ba ta saba da kullum din ban to bai ma san inda yake ba ba shi kansa bai san kansa ba ni ga in bijin ya zo sai kuma a dawo da wannan abubuwa ta ce maka yanzu abin da take zo a yi kaza take zo a yi kaza shi kenan kuma alaikum assalam na haka shi ne eh da kun ji wani ko ta idiyar ko a je fatin wasu ba zai yi ba ba zai yi ba ga wata idiyar wannan karatun ya yi in dai kana kai ta fatin wasu ba kai saka ce ba za a yi naka ba ta ce wallahi da yi Allah ya zaune wato wato ba ta biyu ya wuri da amsa Allah kuwa ba ta biyu dan babu wanda ake so ya aure auren bai lalace ka nemi albarkar ubangiji muna ƙara lalata wannan ka nemi albarka duk wanda zai zo wani aga zama to ya aga zama auren ka ya lalace wannan ji ya aga zama auren ka ya lalace ba auren ka ya lalace ba shi kuma aure yana kyau ne idan ka nemi albarkar Allah yawwa muna ƙara lalata wannan Allah ya baka dukiya da kuɗi kai kokari ai za ka ga cewa kana da dukiya ba ba za ka yi ba ko mutum ya ta dabara dama san baka ta san ba ra'ayin kawai ko da yake a tattaunawa kuma ba ka kai da fadi wasu kamar yadda dakta ya faɗa to sannan kuma idan aka zo mutum wata kila ka haɗu da yanzu za ka samu yan ba na iya wasu yan kuwan kawai ce wallahi sai ka yi to a daidai wannan gabar sai ka yi rabu da su kawai daidai lokacin da za a zo ba kuɗi ba ne sai kake wayarwa a yi ba ma kawai sam kuma cikin wasa da dariya ne a ne ba yanzu gaskiya ba da kuɗi a yi ta bugawa na ba da jiko ba ba zai ba na haka haka ai ba na jin malin ke faɗa kuna da abin na ba ku kawai ke mai suke yi a je mai za a duje mai kyau ba zai je Rage a cikin ruwan ne kawai. To Allah ya ba su ikon gyarawa. Shi ne kawai dama amfanin karatun kenan ai don a gyara. اللهم اهدنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم سجد دعانا باب وكان بدعا سلامتك يا هدي يا سلام muna da kawai biyu da suna yin kyawawa da domin da wani kaji wanda suke mara fiya ta alkai ya na kaji wani kaji akwai yan uwa da za su yi jarabawa wasu kuma sun gama musamman wasu da suke neman promotion da kuma wanda suke jarabawa makarantu muna da kwa Allah ko cikin sarki ya riko da hannaye muna da kawai biyu da suna yin kyawawa da domin da wani kaji Allah ya adala mu wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah shi da rawar dan uwanmu da suke tayar muna yawan yin addu'a dan uwanmu da suke tayar domin a cikin wato bidiyon da malamai suke fitarwa cewa su mutanen China to kanar Allah saboda kun ga a ɗan watannin nan musulmin China gaba ɗaya duk wanda yake rijiya zago a quarantine suka tsaro wallahi a lokacin wanda ke wuce da malamai masana yanzu a duniya da ke gani to kana da wani ne sai ita Allah ko wajen sarki iya garuruwa ban ta a kuranta sai sun bar addini to shi yanzu gaba ɗaya kasar Allah ya sa dukkan da ita muke cewa ƴan uwanmu da suke cin addu'a Allah ya kare imanin su da lafiya domin ka san musiba wani ke jin yau wani sometimes so da haka waɗanda suke ƴan uwanmu a can Allah ya tsare mana imanin su da lafiya amma ko shakka babu sun zo kana Allah abubuwan ka dai ka duba a yi biyu za ka gani har yanzu irin abubuwan da suka rike musu na wulaƙanci na wulaƙanci za a zo a rike musu abubuwa daban-daban to shi ne yanzu Allah ya kama to ɗaya daga cikin matsalolin ke fusa da Allah ke isa muke da bada shawara auren kama da za ka yi kanka fusa da Allah dan ya zara hannun da ya bar ka sai ka shiga matsala to wani ne dalilin da ya za ga ana ta da saboda haka muna roƙon ubangiji ya koma da siya da Allah ya kare imanin da lafiyar dan an kai matakin da za ku da ce wani gina asibiti a kwana goma babban asibiti amma kun san cewa ce wuce gidan da mala abba kun san cewa duk likitocin da za su tafi yanzu sallama suke da iyalan suna kuka saboda wata irin cuta ce da ba a gama gane ta ba ita wannan corona virus ba a gama gane ta ba to wa ma ya alamu junudu rabbika allahumma alinna bi awqatina wa aslih aymatana wa la tumulina waj'al lana fi man khafa wa taqafa wa tabaraka ya rabbal alamin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين Thank you.